بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan dare na litinin 22 ga watan juma'a da ula bayan hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci namu na darul harifi salafiya da ke cibiyar murtabu harifi salafiya asasawan babban malami a sheik muhammad awal adam al'albani allah ya gafarta mishi allah ya mishi rahama wannan shi ne majalisi na goma sha biyu a ajin koyon karatun alkur'ani da aka yi watake da ajin malam ya hayayola ɗaya daga cikin malamai da suka kawo juyin juhali wurin karanta da alkur'ani da tajawidi a wannan ƙasa ta najeriya wannan shi ne zama na goma sha biyu taken karatun shi ne kuma alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi mala albani kame da bayani ya gabata mutum ne mai son yada alherai alheri na kusa da nesa mu duk da ba san waye hayola ba saboda shekarunmu ba su kai mu san shi ba ko ba mu kai mu lura ba lokacin da yake programs din a rediyon kaduna amma mala albani saboda niyyar shi kyakkyawa ta raya ambatan malamai shi yasa aka sa sunan wannan malam ya hayayola allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya lullube su da rahama da sauran malamai da dukkan sauran musulmi gaba ɗaya mu kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tabbatar mana da ikhlasi cikin dukkan ayyukan mu da manganunmu a jiya mun tsaya a suratul zalzala yau kuma za mu tashi a suratul bayyina sai dai kamar da aka saba a kullum sai an koma an karanta suratul fatiha ummul kitab kenan saboda ta zauna mana da kyau insha Allah saboda ita ce asali la salata liman lam yaqra bi ummil الكتاب أو بأم القرآن الله يتمكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
mu koma suratul bayyina ko lam yakuni alladhina kafaru suratul bayyina to za a saurara a karanta alal aqalli sau uku sannan ai bayanin tajawidi da kuskure kuskure da ake kusakurai sannan sai a amsa ko kamar da aka saba insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أس... لا أسور لا تكون لا.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أرى رب التي لفتها بضم ذا كورة كفروا كفروا من أهل الكتاب من أكل نون ذا أذا سكوني قررا باغنا كنا من أهل الكتاب من ahlil kitabi ka ce ahlil kitabi kuma wannan haba ba a kanta su ɗauye skuli ko ka ce ahlil kitabi a a a ɗauye wannan haba ba ahlil kitabi lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi ka ce min ahlil kitabi da Hausa ne ahlil kitabi mu abin ya riga haɗe mana da yare shi yasa mutum ya zo karatu kuma sai faɗi haka sai ce min ahlil kitabi ne ahlil kitabi ahlil kitabi wal mushriki da Hausa mun mushrika yake cewa mushrikai to sai an kiyaye mush tsauri akan shi ne ko wal mush in dai waɗannan harkun ba guda biyar din nan bane ko ko gujat wanda ake ba a ɗaure salam to karatun alqur'ani kuma yake shi ne a ɗaure kan da mush kada ka ce mush ko mushrikina wal mushrikina munfakina akan nunin ba komai to mutum ba zai wuce kawai da gudu ba a sai ya tsaya kaɗan ya guna munfakina kai ce munfakina a munfakina munfakina fakina fakina kafin gashen da ga kasara ko hatta ha ha a kiyaye kana ce hatta ha alha hatta hatta ta'tiya ta'tiya ba ta'tiya ba kuma shi ba fataha bane akan wannan alhamza mai akai shi school dauri ta ta ba ta'tiya ba hatta ta'tiya mun bayyana ba hatta ta'tiya mun bayyana والمشركين منفكين حتى تأتي تأتي وتأتي يوم تأتيهم البينة البينة سورة إنسى القارئة دمني سأبايا بذا أتي البينات وأن تاون من الأول تاء المربوطة سيري بينة نزا سيأتي كمان هابا باكو بينة كأتي بينات إن كلا صلى الله عليه وسلم إسلامية باكو sai ce hayya ala salat kuma ta wannan gata ne dauri ce ko zagayya ce to za a tsaya kanta akan hani bayyana rasulun min Allah rasulun min Allah za a yi munna saboda bambatanin za a ga wawon yin guda biyu kuma duk sun kan duri daya akan mimun kuma akwai shadda to don haka za a yi munna kenan kar a ce rasulun min Allah a rasulun min Allah saboda mene zammatan din duka wawu wawu ne guda biyu sun kalli daya sannan kuma akan mimu akwai shadda to za a yi gunna kenan rasulun min Allah min Allah sunan Allah idan mai fataha ko mai zama ya biyu bayan su za a kaurara ka ce minan lahi ka ce rasulun minan lahi to wannan da hausa ke nan ko minan lahi rasulun minan lahi minan lahi za a kaurar wannan lamun ta sunan Allah ta gribin lalisun jalala minan lahi yat shi ma hausawa suna cewa ya talu suke cewa ya talu su kufa to a kan ta'adun na menene sukuni ne ko ba za a ce ya talu wasu ne ne yatlu yatlu suhufa suhufan mu suhufan mutahara ga fatata ne akan fa'un mimin kuma akwai shadda akan ta suhufan mutahara shi masu ainihin gunna kar a ce suhufan mutahara a'a yatlu suhufan mutahara mutahara ka ce mutahara ce ma wannan ne ta mutunci mutahara rabu za a kawarwa ta mutahara fiha kutubun kutubun qayyima shi ma za a yi gunna kutubun qa kana ce qayyima qa qa kamar da ake ta bayani kullum qayyima qayyima fiha kutubun qayyima ma وما تفرع راء شي ما ذا كون راشي سو yana da fataha akan sa tafarra ba tafarra وما تفرق الذين آه وما تفرع تفرع ba tafarra وما تفرق الذين آه وما تفرع فرع ko وما تفرق الذين الذال akiyaye ta ko الذال idan harshe tabi kai kun hakuran gaba na sama guda ne da الذال وما تفرق الذين الذين الذين اوتوا الكتاب الا من بعد akan nunin za a ga wata ɗan mimun haka ko to za a canza nunin ɗin ta zama mimun kenan amma a ba sai an faɗi sosai ba min ba'adi min ba'adi kar mutum ya ce min ba'adi ko a min siyaɗin gunna a wurin min ba'adi min ba'adi al'ain a ɗaure ta da kyau shi ma ba hauke cewa min ba ali yake cewa ba di ne kuma ko ainihin kuma ɗaure ne a kanta ba di min ba di ma ja at at humul bayyana wa ma ga madama ko ma umiru illa liya'budu الله يعبد الله شي ما ذا كورا تغيير لا بسم جلاله صور بضمه ني في باين يعبد الله الله تاتي الله ليعبد الله ليعبد الله الله ذا كورا لا مدد ليعبد الله مخلصين صاد الصاد مخلصين ومخلصين ما مخلصين اه مخلصين الصاد كو الصاد مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم يو ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة akan kafin din akwai a gaban kafin akwai wawun ko akan wawun kuma akwai dan alukarami jaki to zaka ka a ce zakat saboda wannan tawar ɗin mai saikul almarduda ba a faɗinta a wurin tsayawa ko wa yuktu zaka in za ka tsaya a wurin ne sai dai wanda zai iya wucewa wa yuqimu salata wa yuktu zakata wa zalika dinul qayyima tunda aya ne ce ko amma wa yuktu zaka zaka ko wa zalika dinul qayyima qayyima inna nunu mushaddada ko innal ladina kafaru kafaru min ahli ahli alkitab ahli ba kamar na farko ahli alkitab ahli alkitab wal mushrikina fi nari to wannan rawar ita kuma ana kaura ta da saboda ta kasara nari nari nari ri ri ri ri kar a ce nawi zaka ma sha wahala nari fi nari jahannam جهنم النون المشددة جهنم خالدين خالدين با كالدين با با كافن بچي قولا سبعا kho kho ba khalidina ba khalidina kho khalidina fiha ulaika ulaika wannan wawu za a ga ɗauri ne akan ta cikakken ɗauri wanda ya zagaya to ba a faɗinsa ko ka a ce ula'ika a'a ula'ika kawai wawan ɗin yana nan a rubuce yana nan amma ba a furci da shi ba za a ce ula'ika ba ka ce madda a'a ula'ika kawai wawan ɗin ba a jin shi a karatu gaba ɗaya da harafin da a ƙur'ani irin wannan da muke rike da shi aka mishi complete school ɗauri da'ira kewaye ya gaba ɗaya to ba a farfice da shi irin sa ana ana aksaru min kamalan wa azu nafara ana din zaga ana a rubuce ki akan wannan alifin din ana za ga to akwai dauri amma kewaye gaba da ba za a ce ana ba sai dai ka ce ana aksaru an gane ulaika kar a ce ulaika a'a ulaika saboda wawan din an mata mene da'ira cikakkiya an gane ko ulaika hum شر البرية برية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم مدقوا جزاؤهم عند أقول قلنا عند كأتي عند كوي آه عند سوى دلون النبا كومي أكانت علامة زائب قلنا كنا جزاؤهم عند عند ربهم را أكورا را تسود تنال فتحة عند ربهم جنات جنات أي قلنا أكل نور سود تنال شدة جنات عدد قال قال يكينا قلوا بجد مدادير قاف راء باء جيم دال سبا دوري سرم sai a dan shafa musu kamar fataha ko kuma irin wasalin da ya zo bayan su kai tsaye ade ka a ce adnin a jannatu adin adin ka a ce adnin jannatu adinin teje teje ka a ce tajiri teje teje tajiri ka a ce tajiri ko tajiri a taji ji ji kalkala ke tajiri min min nuna din ba komai akanta alama za a yi gunna kenan ko min tahtihal anhar anhar shi kuma ga nuna din nan ga sukun akan ta to za a faɗe shi yadda yake anhar tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada Allah ka samu da ciki radiyallahu anhum anhum wa radu an kan mutum ya ce waradu an tun za ka tsaya ne a sai dai waradu an a ɗaure nunin kuma a ɗaure hawo an an kaman anh an misali ko radiyallahu anhu wa radu an zalika liman khashiya rabba rabba to wannan tajwidi kenan da kuma kusakurin da za a kiyaye insha Allah sai a amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا
حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
wasu suna yin gaba saboda ba sa yin tadawiyi in aka zo aka ce inna sauran mutane suna kokarin gunna in mutum shi ko bai ba to zai yi gaba ba sai a gan shi can yayin shi gaba to inna yayin da sauran mutane suke cewa inna ina da wasu suna yin gaba to abin da ke faruwa kenan wannan hukunce hukunce a hankali inna yayin da wani ya sa inna ka zo ka ce inna da to ka wuce shi to a maimaita yawwa أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
to a karanta mukhlisina lahu ad-din muka tsaya wa ma umiru wa ma
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Hmm.
ذلك ذلك ذا ذلك لمن خشي
maimaita Hmm.
مخلصين له الدين حنفاء يقيموا
ina jin wani ya ce wai wuce zakat ila ya zo latti ne ko irin wannan ta'un da take da ɗauri a haka zagayya ba a faɗinta in za a tsaye a kanta wai wuce zaka ko alƙari'a ka a ce alƙari'at ko hayya ala salat sai a ce sannan sarkin jahilai ko na to innan ladina kafaru
تجري
na'am mu karanta gaba da بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه to za mu tsaya a nan bari a yi tarjama insha Allah bismillahir rahmanir rahim suratul bayyina ita ce aya ta 90 ta sura ta 98 a jeriya ayoyin ta takwas madaniya ce Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeena munfakin hatta ta'tiyahum al-bayyinah kafirai alladina kafaru waɗanda suka kafurta daga cikin mutanen littafi yahudawa da nasara kenan a zamanance su ake cewa kiristoci da jews ko a ce christians and jews kenan da turanci ko kiristoci su ne nasara yahudawa su ne jew jews kenan to ba su kasance ba da su da mushrikai mushrikai su ne masu bautar gumaka masu bautar rana masu bautar da sauransu waɗancan kiristoci da mushrikai suna da littafi dukkansu waɗannan suna rai cewa suna bin annabi isa waɗancan kuma annabi musa kiristoci masu bin annabi isa yahudu ko masu bin annabi musa wanda suka caccanza addinin waɗannan bayan allah mushrikai su kuma su ne irin larabawa masu bautar lata da uzza da manata da hubal da sauransu to allah yake cewa dukkan waɗannan ba su rabu da junansu ba ba su watse ba da wuri ɗaya suke kowa yana bauta tare to ba su rabu da junansu ba kowa ya kama gaban shi shine mun fakina su rabu da juna kowa ya kama harkar shi hatta ta atiya mul bayyana har sai da hujja ta zo musu da wuri ɗaya suke suna tabautar su suna shirman su kiristoci suna tare gudawa suna tare mushrikai suna tare to ba su rabu da juna ba kowa ya kama gaban shi sai da hujja ta zo musu shine albayyana Allah ya ce da suna tare suna haɗe suna al'amuransu na addini da imaninsu na kafirci ko kuma da kafircinsu ba su rabu ba a fara samun rabuwa har sai da hujjar ta zo musu hujjar shi ne rasulun minan mahi wani manzo ne daga Allah ya tilo su hufan mutahara yana karanta wasu takardu masu tsarki alkur'ani kenan annabi sosai yana karanta takardu masu tsarki ba yana karantawa bane shi yana kallo off head yake karantawa yana karantawa ba tare da ya kalla ba an gane to manzon Allah su yazo yana karanta waɗannan littattafai ko takardu masu tsarki wanda la ya'tihi batil min bayni yadayhi wala min khalfi kenan qur'ani littafi ne mai tsarki dai da ka kai ga kokari ka lalata shi ko ka juya shi ko ka wani abu aikin banza kake yi Allah ya taimake mu to da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai wasu suka imani a cikin mushrikai kamar qurayshawa kenan ko a cikin yahudawa suka imani a cikin kristoci wasu suka imani ba tsawaitawa kamar da su abdullahi dan salam da su ainihin warakatu dan naufal wasu mushrikai suka imani wasu cin yahudawa ma suka imani wasu kristoci suka imani sai aka raba jaha kenan amma da ana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yi musu wa'azi sai aka rabu kenan waɗannan suka kama gaskiya waɗannan kuma suka kama ƙarya an gane Allah yake cewa yana karanta waɗannan suf mutahhara takaddu masu tsarki fiha kutubun qayyima a ciki akwai hukunce hukunce rubutattu tsayayyu lafiyayyu a cikin alqur'ani akwai dokoki sune ahkam almaktuba hukunce hukuncen da suke rubuce a cikin alqur'ani qayyima lafiyayyu ne tsayayyu ne duk hukuncin da kaga alkur'ani ya zo da shi ko gaskiya ne kuma lafiyayye ne kuma shi ne daidai in an bi shi a zauna lafiya in an kibi kuma a samu matsala kamar da ake ciki a najeriya misali allah ya sani wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wadanda aka ba littafi da yahudawa da kristoci ba su rabu da juna ba wasu su zama masu imani wasu zama kafirai sai da wannan hujjar ta zo musu shine zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkansu sun san cewa zai zo suna jira ya zo Allah ya gaya musu a cikin littafinsu cewa wani annabi zai zo wani bashiran biyu su yi a cikin ba'adi su mu ahmad falon ma ja abu an gane ko to da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi imani to sai suka rarraba fa minhum man amana wa minhum man kafa wasu suka yi imani wasu suka zama kafirai shine Allah ya kara bayan an faɗi su can tare da mushrikai sai Allah ya kara ware su yanzu saboda su laifinsu yana da yawa masu ilimi ne suna da littafi ba irin jahilai bane na mushrikan larabawa su sun san karatun amma suka kibi shine Allah ya ce ba su rabu da juna ba sai da hujja ta zo musu shine zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma ba ka umarce su da komai ba addinan nan a cikin attaura da Injila illa liya'budu Allah wa yuslina lahu din kawai abinda ake so su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addinin gare shi duk abinda mutum zai yi dan Allah karatu don Allah kunni don Allah saboda neman yadda Allah kawai duk abin da mutum zai abin da Allah ya mace su da shi kenan hunafa'a su saki duk wani addinin ƙarya duk wata fata da shirme sake shi ka ce kai kwandemin ɗin kowa ka dawo musulunci shine hanif ka saki duk wata hanya ka dawo addinin musulunci ko ɗan su ne hunafa'a abin da Allah ya mace su bauta mai shi kaɗai ba tare da haɗa shi da kowa ba su saki duk wata hayaniya da bakawar su koma wa addinin Allah tantagariyarsa wa yuqimu sala sannan su dinga tsaye da sallah a yadda ake so a sallah ake so ko wa yutu zakka sannan su dinga ba da zakka in mutum yana sallah yana ba da zakka Allah ya zai yi dukkan sauran al'amura na addinin musulunci wa zalika dinul qayyima duk lokacin da aka samu bautar Allah ga ikhlasi ga sakin wasu addinai na shirme a komawa gaskiya ga sallah ga zakka to wannan shi ne addini mai kake addini zai kai mutum aljanna ke duk wanda ya haɗa waɗannan allah ya yana kan hanya mani ne ce a yi mustaqim ke ko allah ya ce inna da zina kafaru min ahalin kitabi waɗanda suka kafar daga cikin kiristoci da nasara da haka ba wani cewa kirista wai a ce kirista kirista arni allah ya ce inna da zina kafaru waɗanda suka kafarta min ahlil kitabi ma'abuta littafi su ne yahudawa da kiristoci kaga Allah yake duka bayan ko ba ko ba wani sasanci da interfaith in dai interfaith tana so ne ta dinga cewa wai da musulmi wai su ma addini suke kokari ne ya ci karo da wannan aya Allah ya ce lalle wanda suka kafa daga cikin masu littafi su ne yahudawa da kiristoci wal mushriki da mushrikai irin waɗanda suke indiyawa da buda da chinese da sauransu masu bautar rana bautar wata bautar gunki gumaka da bautar kai ma wani ma kai shi ke bautawa allah ya tsare mu allah ya ce to duk waɗannan fina da jahannama khalidi na fiya duk za su shiga wutar jahannama ne ko ba za su fita ba sun shiga khalidi na fiya ba wanda zai fita a cikin su da haka ma a daina ce maka wani wai kirista da musulmi wai kowa na bauta wa allah ne ba a san abin da zai faru wannan ƙarya ne allah ya ce duk ɗan wuta ne wanda ya mutu arni arni ne allah ya tsare mu Allah ya ce ula'ika hum sharrul bariya waɗannan kuma su ne mafi sharrin halitta sun shiga wutar dan haka kafiri shine mafi sharrin halitta Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari aikin da ya dace da alkur'ani da sunna ko ga kyakkyawan niyya to ula'ika hum khairul bariya waɗannan su ne mafi alherin halitta gaba ɗaya Allah sa muna ciki mu ne ɗin ma Allah ka tabbatar da mu a ciki ga imani ga aiki na gari to kai ne mafi alheri a wurin Allah ko da kafir ya fi ka kuɗi da mulki da mukami amma a wurin Allah shi sharul bariya kai ko mene kairul bariya dan haka ka dinga jin yafi ka kullun ka dinga jin walillahi al'izzatu wali rasuli walil mu'minina Allah ya tabbake mu Allah ya ce waɗanda suka yi imanin nan jazaohum inda rabbihim sakamakon da yake Allah ya musu a wurin shi jannatu adn ita ce aljanna zama dindindin in an shiga ba a fita ba tsufa ba wahala ba ce fane ko jannatu adin tajri min tahti al-anhar a karkashin ta zaka ga koramu suna tafiya anharun min ma'in ghairi asin anharun min laban ga sunan kala kala ba wai da kila muke tunani ba sai mun je zamu gani wato gidan ne kuma wasu abuwa kamar waterfalls kenan a yanzu a zamanance wasu wani ruwa na tafiya ta kasa gashi nan ne Allah ya kai mu lafiya tajri min tahti al-anhar khalidi na fiha sai Allah ya kara da musu mene abada in an shiga an shiga kenan ba shekara ɗaya ba ba biyu ba goma ba talatin ba ba miliyan ba ba tiriliyan ba abadan Allah ka samu na ciki Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda su mu'mini Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda saboda su musulmi ne mutanen arziki ne wa radu anhu su ma sun yarda da shi ya ba su ya kara musu fiye da abin da suka aikata Allah ya ce zalika liman khashiya rabba irin wannan sakamakon ya tabbata ga duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa haka za a mishi shi ma Allah ka sa mu na ciki fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum